إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara sake haɗuwarmu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata hudu ga wata hudu ga wata na Rabiul Awwal hijira shekara 1437 wanda ya dace da sha biyar ga wata na sha biyu shekara 2015 yau za mu yi darasi na 45 a wannan littafi alwajiz fi fiƙi sunnati wal kitab al-aziz a darasinmu na ƙarshe mun tsaya ƙarshen ƙada'u ƙiyamun lail ramuwa ta ƙiyamun lail ba mu yi shi ba? to kenan mun ƙarshen nan gata mu kenan kenan ƙarshen karatunmu istibabu salatu rajul bi ahli fi ghairar ramadan maganar an so mutum ya yi ƙiyamullai da iyalan shi kun ba a cikin watan ramadan ba amma haka a masallaci a zo a yi ta wannan ya saba sunna in ba watan ramadan ba amma da iyalanka a gida kana iya yi ko da ba a watan ramadan ba shine ma'anar maganar kenan sha Allah inda za mu tashi qada'ul qiyamul layl ramuwar qiyamul layl na ramuwa ba ana ne ba dole ka rama irin na rama farilla a'a abu ne da kana da dama akwai kowa a buɗe a wannan halin in ta huce ka kana iya yin ta shine kenan qada'u qiyam lil ramuwa ta qiyamul layl yace an aisha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza fatatahu salatu min al-layl min waj'in aw ghayrihi صلى من النا صلى من النهار سنتي عشرة ركعة وانا رواية إمام مسلم يروت هكا تكن سنة ابن ماجه عائشة رضي الله عنها تكي بعد labari tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance halin shi idza fatatahu salatu min al-layl idan sallah ta huce shi a cikin dare min waje'in aw ghairi imma rashin lahiya ce ta sa bai yi ba ko ma dai wani abu na dalili ya sa bai yi ta ba a cikin dare sallah minan nahar sanatayya asharata raka'a sai a cikin rana da rana kenan bayan wallaha ta yi lokacin nafila sai sallace raka'a goma sha biyu na ji saboda ya saba raka'a sha ɗaya kenan kambacinta in rana ta yi sai raka'a goma sha biyu kalkashi wani malamai ke bayani cewa matsalar da ake ba da damar cewa mutum idan ya mance wutiri bai yi ba idan raka'a uku kake sai kai hudu idan biyar kake sai kai shidda idan bakwai kake sai kai takwas in tara kake sai kai goma in sha ɗaya ce sai kai sha biyu sai a rihe a rihe wutirin kenan a daidaici wutiri ya mance bai yi ba sai sha biyu da rana shi ne hujjar da kamar da wani malamin annan abu malik mai sai suna ka bayanin kuma sauran malamai kan cewa haka ne tsarin saboda ga dalili da ya samu matsala wutiri yake sha ɗaya yake amma in rana ta biyu ba in ya makara sai sha biyu kenan wannan ƙarƙashin ake dai kenan duk in ka makara a wutirinka sai ka cike mai ɗaya ne sai biyu ya makara rana ta yi kana iya biyu in uku kake yake hudu biyar kake yake shidda bakwai kake yake takwas shi dai ka cike kakka yi bar wutirin da rana haka ake rama shi wutiri ke da rana wannan ƙarƙashin wannan hadisi wanda muslim ya roto ibn maja ya roto sai wa an umar ibn khattab qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل وانا رواية إمام مسلم يروتو هكا أبو داود هكا ترمزي هكا نسائي هكا ابن ماجه كنا باين دي إمام مسلم هكا سنة أربع دسروتو حديثا abinda yake cikin hadisin na umar bin khattab radiyallahu anhu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama an hizbihi min al-layl aw an shay'in min wanda ya barci bai yi ba wani wurdi na an ce wurdi hizb dan wani abu da kake doka cikin dare kai na sallah dan an doka abin da kake karantawa a cikin sallar ke yake dokan duk abin da kake dan aikin da ka doka dokan ma kanka kake yi a cikin dare to idan ka yi barci ba ka yi ba ya ce faƙara'ahu ma bayan salatul fajari wa salatul zuhur he ka karanta ma'ana he ka yi shi ka yi sallah ke muna magana sallah ce ta abu sai kai wannan sallah tsakanin sallar asuba da sallar azuhur za a baka lada ka anna kutiba lahu za a rubuta ma lada ka annama qara'ahu min al-layl kaman kayi shi a cikin dare nan a iya gaya maka ne kenan tun daga ko da ka makara har a zuhur ta yi akwai kofa ka zo kai kuma an kai za a baka lada tun da makara ce kai ba da gangan bane ba za a baka ladan kai da ranar za a baka ladan kiyamul layl sallah ta cikin dare duk da can bayani ya gabata ana barin shi bayan kenan lokacin nafila ya shiga na wallahi kenan sai nan kenan ya kama magana sallar alfijir an san dai abin da ya tabbata annabi sallallahu ina ramawa bayan sallah ta asuba rakatul fajr ne ita wannan yana yin ta da rana da qiyamul layl lokacin walha'in yayi sai wannan babu ya kare idan da yanzu ana da kana da dama in kana qiyamul layl ka makara kana da dama kayi da rana kuma a baka ladan kaman kayi cikin dare a ruwa da imam muslim ya ruto haka asabul sunan arba kenan abu dawud sa'i tirmidhi ibn majah sai karahatu tarki qiyamul layl liman itadahu liman itadahu kenan nan bayanin an ki ba a san barin qiyamul layl ga wanda ya saba yi ya bari kana yi kuma ka bari ba a san haka hujja kan haka sai wadata da hadisi guda na abdullahi bin amr bin as رواد إمام البخاري يروتو هكا مسلم يروتو عن عبد الله بن عمرو بن عاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل نعم عبد الله أنا مثلا كم نسيا يا عبد الله شيكي بالله ما زال صلى الله عليه وسلم يتشي مني يا عبد الله يا عبد الله la takun misal fulanin kakka zama da kaman wani ma ina ya boye sunan mutum ya san kuwa ne wani meye wani yake laihin da yake aka zarge shi kana ya kumun laila fataraka qiyamal layl da iya tashi cikin dare ya sallah sai hasa tun daga nan shigo mai hasa ba ya ci gaba da yinta kenan ba abin zargi ne sai salatu duha kuma yace salatul awwabin nan wannan tarjama ya yi magana sallar walaha kuma ce sallar awabin al'awabin masu komawa zuwa ga Allah ma da ibada da tuba nan domin ya mata wannan suna biyu salatu duha ko salatar awabin duka sallar guda ce idan ka kira salatu duha ko salatar awabin duka sallar guda ce ta wallaha ce mun ce wallaha kenan garjar ana ta dago ta hudo ta dan dago an ce misali bayan ta hudo da minti goma sha biyar zuwa ashirin kenan wannan dago take yi shi ta ƙidar rumi na malamai take cewa kenan ne ta dago ta bar wurin da take wannan jan wanda aka hana ibada a ciki sau lokacin bautar shaidanu masu bauta ma wannan rana yanzu dai kenan wannan shine lokacin wallaha tun daga nan kuma har zuwa lokacin kayan zawal har zuwa kayan zuwa tsakiyar rana sai ya ce masharu'iyatuha e kullum cewa musulmi da abin da zai yi da hujja yanzu mun ji magana ta salatu duha sai ya magana to ita duha wannan me hujjar shara'anta ta duka ibada haka kamata mutum zai ibada ya zama ya san mashru'an shar'an haka kurin ba ra'ayi bane ba kurin ya kamata amma Allah kaza amma Allah sallah kaza amma Allah a sai in akwai shar'anta abin to shin zai kama ka hujjar shar'anta wannan sallah kenan mashru'a ce an shar'anta ta a yi ta sai kawo ruwaya wadda imam muslim ya rawaito haka abu dawud ana abi hurairah radiyallahu anhu qala أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام أبو هريرة رضي الله عنه كيتشيوا أوصاني خليلي بدادينا كأتش مسوينا يا من وصية كنت أمرني دا أبو أوكو بثلاث أبو هريرة labari masoyin shi kina annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun umarnin ko ya mun wasiya da abu guda uku abu na farko cikin wasiya da ya mini bi siyamin salasata ayyamin fi kulli shahr azumtal kwana uku a dukkan wata ta ɗaya kenan kuma ta biyu wa raka'atai duha da raka'a biyu ta sallar wallaha raka'a biyu ta wallaha wa an utira qabla an anam kuma in yi wuturi ka hanyar in barci don gudun makara bayani ya gabata iya annabi ya san shi dalili annabi mai wutiya kakka kwanta baka wuturi ba wannan iya daga cikin kenan shar'anta wannan sallah annabi sallama aina umarni na wasiya ga sabon shi da yinta fadaluha fadala wannan sallah ta sallah domin akwai shubha wani zai ɗauki wanda yake kanta bulugul maram zai ga wata shubha a cikin bulugul maram wanda ya kawo cikin sallar duha ya kawo su ruwayoyin aisha wata ruwa ta ce ita ba ta ga annabi sallar wallaha ba wata ruwa ta ce an bata labarin ya sallar wallaha a gidanta raka abi wata ruwa irin ruwayoyi suka shubha kaman duka ma sai kaga wallaha kan babu ita wancan masalar ta aisha abu ne da malamai kamar imam sana'ani haka na ga cikin wannan taudil hakam abu aisha radiyallahu anha tana ba da labarin cewa don ita ce bata gani ba a wani hali bata gani ba kuma ta tabbatar da kan ai abu an yi abu kai ba gani ba ne baka labarin da gani wata ruwa ce an bata labari an ce yayi kenan a gani ne ita bata yi a gabanta ba amma kuma kenan an bata labarin yaya ɗakin nata a gidanta nan an ce iya karantar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba kullum yake yin walaha magana kenan wannan ruwaye wannan magana ba kullum inda ha kullum yake yi ba a samu wannan magana ita dai mashru'a ce kuma ya haɗu fadul ga zamu gare bayanai akan farallolinta yanzu dai nan mun samu wannan ruwaya kurin cewa mashru'a ce ha annabi iya wasiya a yi ta sallar wallaha kuma nan in waka mun shiga wallaha akwai ta jita da take yawo cikin mutane a jahilce ba da ilimi ba na cewa ai ta wallaha idan ka fara ka bari kaza ya same ka ko ka talauce wani abubuwa da ake ga mutane in ka fara ka bari kaza ne wannan tambaya bita da ya kuma tambaya ma kan abu suna tsoron su fara ka je ka fara wata ran baka yi ba ka samu matsala da yawa da suna su ku tsoro suke yi an baka tsoro in ka saki ka bari wa akwai matsala ko talauci sauran abubuwa ke hudi to ba haka bane wallaha ɗaya ce daga cikin nafiloli da ake samun lada in ka yi a baka ladan idan baka yi ba baka da shi har ma iyawa baka yi ba ma dalilin uzuri ko bulaguro za a baka ladan dan wasu lasama ruwa imam bukhari ya kawo ruwa tabbatatta cewa duk wanda yake wani aiki na ibada dalilin bulaguro ko dalilin rashin lahiya sai ka kasa yi za a baka ladan kaman kai wannan ibada kin har ma za a baka da baka inda, inda dalili na bulaguro ko rashin lahiya to ko ma ba rashin lahiya dan baka yi ba nafila da mai ta nafila mustahabi abinda mustahabi in kai a baka lada idan baka yi ba babu lada ba zini eh ba a ce labtu ba ja labtu ba jabal abazini haka take ba wani abu kenan ka ba mutum tsoro inda dama ka yi in babu dama ba ka yi ba ba matsala komi a takaice ya ce fadaluha fadalal wannan sallah ta wallaha sai ya kawo ruwaya wadda ita ma imam bukhari ya roto haka musulmi ya roto haka abu dauda haka turmuzi haka nasa'i ya ce an abizar ita ce zamkanta shi ruwa ta abu dawud ta imam musulun da abu dawud su biyu suka ruwa da suka tabbata kanta an abizar qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزء من ذلك ركعتان ركعهما من الضحى أبو ذر رضي الله عنه كيتشوا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة garin Allah na wayewa ya dace ko an ɗora ma kowata sulama jami sulamiya sulama asalin gaba ce wannan ta hannu ƙananan gabuwa ka ƙananan yazo ga gabuwa ka na hannu haka su ake ta sulama to amma ka ibara dukkan ƙananan gababuwa nan kuma ƙananan kurin gababuwa na adam gaba daya wanda a wata ruwa tabbatatta imam muslim sauran wurare annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ce a jikin dan adam akwai wasu gababe 360 haka ruwa ta tabbata annabi ya ce a jikin dan adam akwai wata gaba 360 wanda wannan gaba da rikos tun kowace ya dace ana nema kowata wayewar gari kama kowata gaba sadaka kowata gaba kama sadaka ana nema gare ka kama dukkan gaba rikos tun kowace kama sadaka sai jero ga ababen da ake sadaka da su ya ga ce baka kudi ko bana kudin bada ko baka kudi to baka kudi ma kana da halshe shi abin musulunci kowa kudi take ta aljanna ka kowa kwarta akwai talaka akwai masu kudi wasu da su kudi suka masu masu biyu suka masu biyu su masu kudin ya sai na ahlud dusul kenan wannan abin da ake sadaka ka samu damar wa gaba 360 sadaka ga su yace fa kullu tasbihatin sadaka dukkan tasbihi subhanallah kaman kai sadaka ne wa kullu tahmidatin sadaka dukkan tahmid alhamdulillah kan ladan sadaka wa kullu tahlilatin dukkan la ilaha illallah kana da ladan sa kaman kai sadaka ne wa kullu takbiratin saka dukkan Allahu akbar sadaka ce wa amal bil ma'ruf sadaka kai umurni da kyakkyawa kana da kaman kai sadaka ne wa nahyu anil munkar sadaka kai hani ga abu mara kyau shi ma sadaka ne kenan yanzu an baka ababe da zaka iya sadaka da su in baka da kuɗi ma kuma sadaka da ta yi ta kuɗi ma a lokaci ta naga subhanallah an ce da kayi ta za a gina ma za a dasa ma ice aljanna ko ta kalma guda kana ice aljanna ko ta guda kenan ga irin su lalallah cewa inda za a dauko sama bakwai da ƙasa bakwai a ɗora a ɓangare guda na mizani sama bakwai ƙasa bakwai da abin da ke cikinsu a ɗauko kalma ta lalallah ɗaya a ɗora a nan ita ɗaya za ta rinjaye su to kaga kina abin kuma kana kaman kuma kaman kayan sadaka ne ba a caka ruwa kayan sadaka wannan abu da ya jero a nafi salama da ya ga mana ababen da za mu iya sadaka da su nan kaman ana kiranka wa'annan ababen za ka ɗauke su ka yi adadin gaba 360 subhanallah ce 360 walhamdulillah ce ka yi 360 ko ce kaman ka yi sadaka ga wannan gaba guda 360 to amma ƙarshe sai yake cewa wayu juzu'un min zalik duka wannan abin da zai wadatar da kai in kai ba sai kai wannan ba ba ya kai tasbihi 160 ba ko tahmidi ko takbiri ko la ilaha illa ba ya kai su ba kuma kawa gaba 160 sadaka abu yace raka'atani yarka'uhuma min ad-duha raka'a bi rakta wallaha ta ɗauke maka matsayin yin sadaka ga gaba 360 kaji farɓar lawan laƙi nan kaman kai wala raka a birak kaman kama gaba ka 360 ko ce ka kama sadaka ko ce gaba ɗaya kaga wannan ya ci rama ta Allah gaba yin shi wannan shine kenan fadala ta wallaha wannan kaɗai ya isa ya zamanto Allah zamciyinta an kula da yinta sai adadu raka'atiha yawan raka'a nawa ake kuma shi na ce kullum abu na ibada ina ake gane bid'a da sunna da kace kaza wace ayi kuma kaifiya kam wa kaif kaifiya ya ake nawa ake duk abubuwan ya bukata dan dauka bid'a nan babu su daga dan bid'a kaza to ina ka samu a wani wani ce kamata yi me kama hujja mashru'a yin abun ga Allah ko ga manzon da Allah ya ku shi mun ta sunnar bid'a kenan yanzu yayi magana shara'anta ta ya magana romanta kuma zai magana raka'a nawa ake ya ce aƙallu hasanatan lima sabaka min ahadis wa akasaruha saman ya ce ƙarancin wallaha raka'a biyu don a bayan mun karanta ruwaya ta haka ke ya ce mahi yawa raka'a takwas nan akwai masu ganin sha biyu akwai masu ganin kai ta yi amma gaskiya magana sai ya tsaya nan saboda kawo kalmar sha biyu me suke ɗaukan tawilin sha biyu inda ake wada labarin annabi sallallahu alaihi ya makara a sallar dare ya yi raka a goma sha biyu shi ne take nan ai lokacin wallahi ne kaji usul da suke gawa shi kuma annabi iya haka ne da inda ya makara a nan ne yake wani raka a goma sha biyu gaskiya magana shi nan da ya tsaya maka kurin cewa daga raka biyu karanci raka biyu kuma iyaka raka a takwas don nasi ya zo a kansa karara bawon tawili kansu an umma hani annan nabiya sallallahu alaihi wasallam yawon fatah maka ya tasala fi baitiya fasalla thamani raka'at umma hani elwa sai na ali radiyallahu anhu take bada labarin annabi sallallahu alaihi wasallama a kun san abu da makka ya ji gidan umma hani wanda anan ma ya wanka wanda fatima radiyallahu anha ta mistara ta kare shi a iya cikin wankan umma hanin ta shigo wanda ta ce assalamu alaikum rasulullahi yace iya wankan yace wa alaikum assalamu rahmatullahi barakatuh man anti ta ce umma hanin ce marhaban biki umma hanin duk wanda iya cikin wankan ayi mata wannan magana a ina ne a wannan abin yau kana to wannan bayan wanka ya zo ya salla raka a takwas a gidanta shine magana abin da aka samu na wallaha iyaka wallaha lokacin iyaka raka a takwas shi tabbata lafazi na yin sallah wala raka'a takwas wannan ruwaya imam al-bukhari ya rutu haka ashabu sunna arba rutu hadis kai imam al-bukhari muslim da abu daud da nasa'i da ibn da tirmidhi sai wannan shine dai kenan magana abinda yake raka'a biyu zuwa raka'a takwas sai afadalu awqatiha lokacin wala wani lokaci ne ya kowanne e ta halitta tun daga keta hudu hudu wa rana raka'a ta dago raka'a minti goma sha zuwa minti ashirin kuma tana nan haya zuwa wani lokaci haya zuwa lokacin zawal kayan zawal ya ce a fadalu auƙatiya maihicin lokacinta gashi shi ma dai da hujja an zai da bin arqam qali خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء ومسلون الضحى فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى أنا صلى الله عليه وسلم كما نزل بن آدم كيتشوا أنا صلى الله عليه وسلم ياهوتو wannan ruwa imam muslim ya rubuta imam muslim ya rubuta zaid ibn arqam ke cewa radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta ya tahi wajen mutanen Quba da ya same su suna sallar wallaha sai yake ce musu salatul awabin sallah ta bayi masu komawa zuwa ga Allah salata abina kenan yace idza ramadatil fisal min ad-duha idan eh, al-fisal jamal fasil al-fasil dan taguwa kai lokacin da dan taguwa zai fara jin zahin ƙasa lokacin kenan da ƙasa ta fara dokan gumi ta fara dokan zahi shi ita kenan lokacinta ya shiga tun daga hudawar ranar minti goma sha biyar amma wanda ya yi zuwa goma zuwa sha ɗaya ranar ta fara ɗaukar zahi lokacin da ya yi ne shi ne ce wannan shi ne lokacin da ya yi kenan lokacin da ɗan maraƙi ɗan taguwa ya fara jin zahin ƙasa nan iya shiga zuwa goma zuwa sha ɗaya cikin sahara cikin daji haka zai gani wannan shi ne lokacin da ya dan wa akwai sallah da wasu ke doka kamar daban take ita ma duka wallahi ce wanda ake ba labari ruwa ta tabbata cikin wannan targhib tarhib cikin sahihin targhib ruwa ta dai inganta ta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke da roman wanda yayi sallah ta asuba ya zamna a wurin da ya sallar asuba yana ambatan Allah har rana ta hudu lokacin sallah yayi ya sallaci raka'a biyu za ba shi ladan haji da umara cikakku ko lada haji da umara cikakku to ne ya jan wani kuma ya yi su daga daga nan farlaci Allah albada kuma kuma ruwa ta tabbata kenan wannan ana samun shi idan ka zamna da akwai kurakure wanda su wasu kun suna zamne jiya tana hudawa su tashi shi wannan hudawar ta haramu ne a yi nafila a zamanin hudawar rana kinana an ta hudo baka dama ka yi nafila sai ka sa akalla minti goma sha biyar bayan ta hudu in lokacin kenan ya halitta ya hutu daga lokacin da aka hana yin nafila to ta bada wallahi ce kana iya raka'a biyu kana da raka'a hudu zuwa takwas amma karanci dai za a baka wannan fadala daga raka'a biyu gana kenan ya ka kara Allah a bakin abin da kai da akwai ruwaya ta wani sallaci raka'a hudu bayan al'alocin wallaha iya samun kariya daga shaidani a wannan wunin shi ma da baraka a hudu ita da fadalata daban dai shi da kowa abu daga hudun da zuwa takwas sai wannan mun kare kenan zama sa'ala akan wallaha mun ji cewa mashru'an shar'anta ta kuma wannan sallah bayan shar'antawa ga raka'a daga biyu zuwa takwas kuma ga fadalata raka'a biyu raka'a wallaha kamar kayi sadaka ga gababuwanka 360 kuma lokacin da ya yi lokacin da rana ta fara ɗaukan gumi ƙasa ta fara ɗaukan zahi sai yanzu kuma za mu shiga wata sallah dama daban ya ce as-salatu uqaib tuhur uqaib tasgiri na aqib as-salatu uqaib tuhur sunnatul sunnatul wudu kuma sallah da ake yin ta gab da ƙari arwalla uqaib wudu kenan gab da ƙari arwalla kai daga an yi arwalla a yi ta wadda ke dalilin arwalla bayan wannan ya kai mata suna ko a ce sunnatul wudu ana mata suna sunnatul wudu sunna kina nafila ta wallaha ka ta arwalla sunnatul wudu nafila ta arwalla me hujja akan haka shi ma nan dai kama dalili can ruwa ta gabata baya wadda ibnu majah ya rutu haka imam imam tirmidhi ya rutu haka ibnu majah عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لبلال أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح يا بلال أخبرني بأرجى عمل بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا سليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أسلي أبو هريرة كبر اللبان cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce ma Bilal ya mai wannan magana a lokacin sallar asuba ya ce ya Bilal akhbirni bi arja amalin amiltahu fil islam bilal ka bar labari ka gaya min mahi aikin da kake ji ka yi fatar samun wani abu shi a cikin musulunci me ya kake ji cikin aikin da ke a musulunci sai yake ce mishi ga dalilin tambayar da mishi ya ce fa'inni sami'tu daffana alaika bai na yadda fil janna saboda na ji ƙaran takon takalminka a gabana a gidan aljanna ta ke bilal kinan shi na san akwai wani dalili me aka yi bilal me aka yi wannan abin da ba wannan matsayi qal sai yake ce mishi bilal yake ce annabi yake ba annabi amsa yace ma amiltu amalan arja indi ni dai bai wani aiki ba nake jin shi wani aiki da nake wani nake ji yace anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lail aw nahar bin taba tsarki ba arwalla a dare ne ko rana duk arwallar da nayi illa sallaitu bi zalika tuhur sai na yi sallah da wannan arwalla da nayi ma kutiba li an usalli bakin abin da Allah kaddaran sallata a cikin akalla iya raka'a wannan can ba mun karanta ruwa da makaranta baya cikin masu wudu abinda kamata ayar walla can bayan mun karanta da ya kaya da yadda aka annabi ta yi lihaza lihaza kayan dalilin wannan aikin ka samu wannan matsayi can baya faɗi maganar dalili nan da kenan a karantar da mu da fadala ta yin sallah bayan arwalla sai kuma sabuwar sallah ita ma salatul istikhara salatul istikhara sallah ta neman zaɓi ba Allah zaɓi wanda wannan da ita ce a yau wasu cikin 'yan uwa masu karɓa sunan malamai suka koma suke duba suke wa mutane duba da sunan istikhara wanda 'yan uwa ne sananne lamarin duba ba wata shubaha ga musulmi na kwarai kan duba haramu ce matsalar da ake samun fassara hadisin kahin ko arraf da ke malamai da yawa masu yin aikin suke malamai ke fassara in aka zo kullum a fassara da boka kura ba an kace boka a hausa iya ɗaukan ma'anoni duk da iya ba da magani kuma aka samu wuri da walki a wajen shi da dai abu da aka sani na surkulle to shi ma iya wani aikin boka iya cikin aikin shi amma duk wanda yake ba labarin gaba kahin ne da qur'ani ne da menene ko malamin da rawani in dai zai baka labarin gaba dan duba sunan shi kahin ko sunan shi bai wani suna sai kahin a sharance mai ba da labarin gaba shi yasa malamai magabata idan ka dauki mutasar halil idan ka dauki ashifa kaji iya da sauran wurare na littafin fikin muna magana namu na malaki ko ina an tabbatar daga cikin abin da yake sa musulmi ya rida iddiya ilmin ghaib da'awar sanin gaibu sukan ɗauki shubaha cikin 'yan duba lannan wajajenmu wata ruwa da imam mutu ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam wani ma'awiya bin hakan sulami wanda ya ce dai a garinsu akwai 'yan duba masu buga ƙasa annabi ce wannan cikin annaba cikin annaba Allah kana ya khut fa no fa hadu fa zaka cikin annaban Allah wani iya khat iya iya kasa zamu ce wanda ya daidai nashi wannan shine daidai to wannan ruwaya ta wannan Imam Muslim ya rubuta hadisin ita wasu ke dauka sukan ce halitta wai kasa ko duba da ita alhali na harko shi dukkan annabin Allah abu ne sananne alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man tada min rasuli ne ce ko Allah ce shi ne masanin gaibu ba mai sanin gaibu in ba Allah ba sai wanda ya radar ma daga cikin manzannin Allah kenan manzo na Allah iya daga cikin alama ma ta wannan manzan Allah ne ba da labarin gaibu da asa abin ya kashi dan adam daga Allah kai sakon daga Allah yake shine annaba ki ba labarin gaibu Allah ke sanar da su gaibu a wajen su ba gaibu dan Allah shine alimul gaibu to sai ya sanar da annabawan shi dan a gano ba mutane ba na da kullum ina na da kullum a suna da alaka da alimul gaib su ban labarin abu kaza ya kasance shi ne kenan annaban Allah to shi annabin Allah ta duk yanda Allah ya so yana iya sanar da annabin shi da gaibu rubutu ne zai kurta a ce mai kaza ne a wata duk inda Allah ya so sanin gaibu ne annabin Allah ne ke ba ka hujja da wancan magana wancan annabin kai maka ce kai ma za ka ba labarin gaibu kuma cikin sharin musulun na imamun nawoyi ya yi sharin musulun imam musulun ya kawo bayani ƙarshen wannan ruwaya ta cewa ya kama gana ƙaji iyal cewa ijima'in wannan al'umma ba wani saɓani ko kamu ba maliki ko kaza kaza so da yawa suka laɓe sunan malikiya kurin don yaudara jiki da addini imam malik iya adawa da abu ya ƙi abu amma su cimin malikawa ba alaƙar malikiya wallahi kurin san zuciya ne kurin da neman kuɗi kurin bai alaƙar malikiya imamun nawawi ke cewa ijma'i na al'umma ijma'i ne ba saɓani kan cewa wannan al'umma bai halitta ga wani ya yi irin wannan aiki ya ba da labarin gaibu duk wani abu da ke da alaƙar sanin gaibu a wannan al'umma haramu ne cikin sai musulun sai da musulun na imamun nawawi ƙarshen wannan ruwaya ta kenan shirme ne kurin ba gaskiya bane ba ba kan hujja da shi kenan bayan wannan akwai sukan ce ana ƙura'a za mu ajiye amma ƙura'a ya gari ya nan ka suna annabawa da aka jero annabi ibrahim annabi musa yusufu yaquba ayuba muhammad zan duka ka suna ya ce ya nan ka dangwala an ka samu annabi ayuba ce kai zaka sha wahala zaka cuta annabi yaquba ce zaka makabce dan ka zai bace annabi yaquba yusufu ko zaka yi horin jini ka sami mulki hadisin sarakuna ne ba su neman sarauta tun abubuwa a ban za ka hara ba da jimawa tun lokacin sahabai umar bin khattab radiyallahu anhu umar bin khattab in ya ganka da littafin an ci an kashe ana ana wa littafin dangane zuwa ga annabi Allah Daniel sai ta Daniel sun ci Daniel cikin bani Isra'il to an ce umar in ya ga wannan littafin na Qur'an a wajen mutum kamo ga ke sai ya bulalaka ya bulalaka umar ya ga ma littayin a wajenka umar ya bulala ka bulala mutum yake amma a yau shi na ga hannun malamai ka je amma ƙura amma waye duk duba ce kun bai halitta ka je a baka labarin gaibu ko mutum zai arme sai a ce ya mai ya je ga malam za mu yi sahaba za mu ce ba ya ce maka shi ya wani taika mai sakara ya ce ka je ka dawo gobe in ka dawo gobe in kai sa'a sai ce mata wannan mata mata arziki ce in ta sa a ce ta arziki ce an gani akwai arziki akwai iya akwai wane ne alhali kurin neman katari ne ya a yi sa'a wannan ka alme ta idan wani buga buga ce kai maka sa'a ya ce maka wallah ba sa'a wannan mata baka kwa gare ta ba arziki wannan abu ne haka suke yi duk yanwa aka samu lokaci mai suke yi akwai abin aikin da ake yi misali sukan ɗauko sunana ilyas alifu dai iya matsayin ɗaya lam talatin misali ya goma wannan alifu ɗaya wannan haka suke ya gama ya yi yan nan plus dai plus san ya yi ajuta ya ƙare ya karkiri a ce igal kaza to wannan mamburkin da ya bada van ne katroven ne sosamjita ne sai a yi divise produce ya zama gida goma sha biyu in aka rubuta fardus in aka samu wanka a sama aka samu wani aka samu wanda ba aka samu amfar ya ce ba kai ta babu arami kurum na shi ko mathematic haka suke lai ni da da da mun koye shi da mun koye da sun koye mu ada da da sun koye mu shi abun kenan aka aka gama aka gama ko da sunan mutum guda ko da leta tana tana kusban akan wani wani shifir a alif iya matsayin shifir kaza iya misali yan ne lam iya tsaman talatin iya tana matsayin goma haka ya gama haruffan an harfi don sunanka ya dauko nata naman ce ya dauko ta ma nata maryam ce khadija ce ya dauko dal kaza ne ya sai a gama number kin abin da aka samu sai a jute sai a yi aka gama abin da ya bada sai a dibizi fardus aka raba gida goma sha biyu in aka samu mara iya in bibi aka samu mara ko biyar ko bakwai ko daya shikenan ya ce maka babu armi tsakaninta babu arziki tsakaninku haka suke wallahi haka ne kuna buge-buge ne kuna buge-buge ne wallahi abin mamaki wani abin akwai cikin yan uwa ɗaya abokina ne ɗaya haka yan uguwa ne a aikace abin zon ƙarya ne zawa iya san wata ruwa sai shi malamin wani ya zo a hili an gane ga inda ka soke almota sai kawo magana a yaji an diba an ce wannan wance babu alheri wance arziki alheri shi abokin na ce kai shi dai haka na mawatan ke gasa lokacin ba wasu nama kunshi ya kan ne kunshi mai ne ce kunshi wacce ke zama alherin ƙarshe ya arme ta Allah ba su iyalai wadda aka so ya arman ta ta- ta wuce kima wadda ta mutu ma bata mata mutu ba duniya gwaɗe ma kuma cikin ɗin da Allah ba da akwai ɗan iya nan iya nan tare da munzu an ce ba su arziki suna na kuma a raye suna raye wadda ba su iyali arziki ƙarya kuɗin shi ma ɗaya shi ma kudu abu ya kasance an goma daya shi ma haka aka yi wani malami ya zo ce kurin babu alheri a almawanci in mutane da ne ce wala sai an yi wace babu alheri babu arziki an ji babu arziki kurin uban ya ce kai shi ma me kawai an yi ba to wallahi yanzu wannan Allah ba su iya zuzurutu maza ko ne kuma sama abin a rayuwar shi suna nan a garin nan suna cikin kuma an san su Allah ba Allah ba zuri albarka suna nan in suna nan da rai ɗiyan gaba ɗaya da ransu kuma Allah ba su alheri kuma a garin ba an san su suna na rai haka duk ƙarya ce suke mutane ko suna yaudarar mutane da ƙarya an zama da ba san addini ba a takaice yanwa ba wani mai gaya ma labarin wannan mata da alheri ko ba alheri abinda kurin za ka yi istikhara ta shari'a ita kuma istikhara ta shari'a ba malami zai maka ba kai dai koya maka wani bai ma wani domin abu ne ake yi na sallah da addu'a Allah abin da ya ma ilhama ya sa ma a kai shi ne ba malami zai sa ma a kai kai ne da ka ji ka ce iskara ya ce ka je a zo za a maka to duba ce dan duba ne kudan da fara kudan eh wani maduba ya maka da kudan da fara ne ba abin da yake ma don haka kenan istikhara wannan shi zamu karanta istikhara ta shari'a wadda aka shar'anta a yi in kana da bukata nan kuma wata istikhara ba a yi istikhara kan wajibi ko mustahabi ba istikhara kan wajibi ko mustahabi mai ma'ana misali yanzu zan ce ai istikhara ina da kuɗi ai istikhara in je maka ko in je maka in je maka in je maka ko ko in je ka istikhara kan ganan kana da kuɗi ka ce zaka isa zuwa maka ko yin sahara zakari lokacin zaka yayi za a yi sahara yin zaka ko kai zaka kai kaddara armi sarma ya balaga iya da dukiya sai tsaye sahara na armi ko kaji armi abu abu babbarin bari kun ka armi kurin tana ci ka armi kun ci kun ka armi kurin ka yi armi a ce kurin tana ci maka armi ko ku zai karka kurin fi sabila anguwa zan raba kudi a anguwa ko shinkawa an zai sakara ni ko kan yi ba a yi duk abin da yake kararar shari'a ta ce a yi imma na wajibi imma na mustahabi nan kurin kai abin da kake da ya a cikin ana ga kan mu ba me mu ba abin da kana dama ka gana dama ka bari misali zan bulaguro yanzu ko in je ne ya ko in je ina ina misali na samu baka misali ina zan shi wata shuwa zan yi in yi kaza in kaza he in shi he in istihara wannan in zaɓi in zaɓi in yi wannan in yi wannan brush ne da yawa na karatu ko zan hutar da neman kuɗi na zani ina wannan kana iya yi arme zan yi mata da yawa ne zan armonce iya mutum armoncan to dan tukar wancan sai iskara kan wance iya mutum armonta ba shi ake ake iskara ba wai kan abu da ke mustahabi ba ko alherin abun ahili ke ko akan makaruhi ko haramu yanzu dai an hana mu'amala ta haram ta imma riba imma modi imma na abu daban na sai ta tsada in sahara in am kuka in in sahara in zina kuka in zina misali kaga ba bawar bane ba in sahara in sahara in je in rika sai da giya kuka sai da kan ba bawar bane ba duk abin shari'a ta ce ba ko ma ba yi ana yin ta kan abu mubah da yi da bari duk daya ta kalma Allah ya ma zabi mahi alkhairi inda abin bai bayyana gare ka ba sai ka ba Allah zaɓi kuma ka ba Allah zaɓi za mu ga bayanin insha Allah yace salatul istikhara sallah ta istikhara yustahab li kulli man hamma bi amrin an yastakhira Allah ta'ala fi an so ga duk wanda ya himmanci kan wani al'amari ya ba Allah zaɓi mai girma da bawaya ya ba Allah zaɓi كما جاء في هذا الحديث كمان ديزو أولنا حديث عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كسورة من القرآن نبي سندم karantar da mu istikhara cikin dukkan al'amuranmu yadda ke yawan karanta mana ita kulawa da ita kamar yadda ke koya mana sura ta alkur'ani da kyau tsaya koya musu yake ce idan hamma hadukun bil amar idan ɗayan ku ya himmanta zai wani al'amari faliyar ka arka'atain min gairil farida in za ka yi al'amari ka yi raka'a biyu amma ba ta farilla ba kiyan ta nafila sun mai ƙul bayan ka yi raka'a biyu kuma sai ka ce to nan malamai na bayani kan cewa kalmar sun mai ƙul ta kwanta kenan bayan an ƙare raka'a biyu gaba ɗaya kenan a wajen sallah sai ka yi wani addu'a wasu na ci a yana ɗaukan ƙare sallah ƙarshen sallah kayan sallama wani cikin fatawar bari hafiz ibn hajar ya kawo magana ibn taimiyya kan wannan mas'ala ta addu'ar wannan za a yi ta kayan sallama ko bayan sallama sai shi ibn taimiyya ke cewa kowanne ya halitta kowanne ana yi amma shi sai rinjas da yinta kahin sallama shi bin taimiya shi abin da ya rinja da ita amma nassin duk wanda ka ɗauka iya ɗauka amma zahirin abin bayan sallama bayan raka biyu aka ce gaskiyar magana wallawa na to shi dai ga yanda ake addu'a bayan ka yi sallah raka biyu ka ƙare za ka ce allahumma inni astakhiruka bi ilimika wa astaqdiruka bi qudratika وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري نمي شك من رواية كوكو تايي ميمكن khairu lifitan ya ce auƙar fi ajili amri wa ajilihi maimakon aƙibata amri faƙadurhu li wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibata amri fi ajil amri wa ajilihi fasarifu anni wa sarifni anhu wa qadru li al-khayra haythu kan thumma raddini bihi wa yusammi hajatahu nan abin da ke ma'anar addu'ar Allahumma mana ya Allah ya Allah inni astakhiruka ina neman ina baka zaɓi bi ilmaka da ilminka ya Allah wa astaqdiruka bi qudratik ina neman sauƙaƙewa da tasirkin da sauƙaƙewa ina neman sauƙaƙewa ka ya Allah kallamar wa as'aluka min fadlika al-azim Allah ina roƙonka daga fadalarka mai girma fa innaka taqdiru wala aqdiru Allah kai ne mai iko ni ba ni da iko wa ta'lamu wala a'lam Allah kai ne masani ni bin sani ba wa anta allamul ghuyub ya Allah kai ne mai cikakken sani akan gaibu Allahumma ya Allah in kunta ta'lam cewa in ka san da cewa anna hadal amara wannan al'amari to nan kalmar in kunta ta'alam hafiz ibn hajar ke cewa nan akwai cewa kama akwai shakka Allah in ka sani yace lamarin ba haka ba haka yake duka ma'anar ma'anar ba haka bace ba ma'ana nan a cikin al'amuran da zaka yi ne in har kamar ta misali ya Allah in har wannan al'amarin ka san da Allah san komi ya Allah wannan al'amarin in har alkhairi ne gare ni magana kenan in hal alkhairi ne gare ni fidi ne kan kunta alama anna hada al'amar wannan al'amarin Allah in hal alkhairi ne gare ni fidi ne wa ma'ashi a addini na da rayuwata alkhairi ne wa aqibata amri haka karshen al'amari na zai zamanto alkhairi gare ni in har haka kin ne Allah kai ka sani to nan sai mai ruwa ya ce shin annabi ta ajila amri wa ajilihi ko ko wancan kalma a ce nan babu laihi ka ƙara akan wacce ba matsala komi in ka ce misali إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري في عاجل أمري وآجله بارك الله فيكم كنش كنا يا الله إن ونن الأمر da cewa ka wani abin da zan yi in har alkhairi ne gare ni fi dini wa ma'ashi a addini na ko a cikin rayuwata wa aqibata amri ko a ƙarshen al'amari na fi ajil amri na ajil magaggaucin al'amari kenan a yanzu wa ajilihi ko a gaba kenan abin an alkhairi na gare ni a yanzu ko a gaba in har haka ne wannan lamarin to nan an ce wajen in kunta ta'lam an hadha al'amara anan zaka ce Allah in har kullal an hadha nikah misali armeni ko hadha safar anan haka ambaci bukatar a wajen hadal amara kin an wannan al'amari da zan yi na arme ne bulaguro ne hika hudi kenan alkhairi ne gare ni wannan arman ko bulan bulaguron alheri ne gare ni a addini na da rayuwata a gaba magaggaucin lamari na na yanzu ko na gaba in dai alkhairi ne faka durhuli Allah ka kaddara mun wannan al'amarin ya wakana inda ya alkhairi ne a gare ni addini da rayuwata a yanzu da gaba ɗan alkhairi ne Allah ka ƙaddar al'amarin amma wa in kunta ta'alam Allah in wannan abin hacewa ka san an na hadar wannan al'amarin da zan yi sharrun li a sharri ne gare ni fidi ne a addini na sai zama to sharri wa ma'ashi a rayuwata wa aka bata amari ƙarshen al'amari na nawa za ka iya armai kana jin ana faɗa jin daɗi matsala gaba ta matsala gaba ya zama problem inan kenan ha a gaba in akwai matsala matsala da ta yanzu da ta gaba ajili fi ajili amari a ga magaggaucin al'amari na yanzu da gaugawa wa ajili ko majinkicin lamari a gaba ma to in har matsala ce sharri ne gare ni a addini na da rayuwata a yanzu ko a gaba fasarifu anni Allah ka kauda mun wannan abin ka kauda shi eh nima wasarifni anhu nima ka hudda mun abin da gare ka kauda na gare shi ko wahan shi kuma wa qaddiru li alkhair haythu kana Allah ka kaddara mun alkhairin da kasan duk inda yake eh kasan alkhairin da yake wannan bi ba to Allah kaddara mun alkhairi duk inda yake kuma idan kaddara mun summa raddini bihi ko ardini bi tarwa in ka kaddara mun alkhairin kuma Allah ka sa ni yarda da abin da ka kaddara ya kan yawaka baka so ka tara hankalinka a in ka kaddara alherin ka sa mun in yarda da shi alherin wannan shine addu'a ta istikhara kenan wa anan a takaice wannan shine addu'a ta istikhara kenan in ka sallaka raka'a biyu sai karanta wannan addu'a Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ألم إن كنت تعلم أن هذا النكاح مثالي كو هذا السفر كو هذا التجارة كتونش دكاي كو هذا العمل كو هذه الوظيفة هذه الوظيفة وأنا دا أبن دكاي أنا أنك ودي كان إن كنت تعلم أن هذا الكذا خير لي في ديني ومعاشي وأجبت أمري dan wannan shakka ta mai ruwa ya ce babu lai dan ka gama duka harafin gaba daya ka ce ajil amri wa ajilihi ajil abu magaggauci bil ayin ajil bil hamza da madda ma'ana abin da yake a gaba ajil bil ayin abin da nan yanzu take ajil da hamza a gaba yace faqadruhu li Allah ka kaddara mu abu وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وأن الأمر شر لي شر نقرين في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال نسيك أو قال كم هيك أقوالا كان أنا هيك هود أو قال تنا كي أدرس ذاك ينزو نشكا جدا من رواية كي أنك دوجا كراتو بكسا بكسا أو قال نعم من رواية كي ويكي شكا شين تاي عاقبة أمري كوتا عاجل أمري وأجلي كي أنك هيك دوجي أو قال ما نشكا كي كانت الدعاء kenan zan karanta addu'a kadai kuma shikenan ga da zaka ce da gurin Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري في عاجل أمري وآجله فقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري في عاجل أمري وآجله فصرفه عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به tunan ya ce ai wa yusamma ko yusammi hajatahu anan sai ka ambaci bukatar taka arme ne kasuwa ce kin Allah ya sa maka abun ya kaddara maka abun kuma ya sa ka yarda in din da alheri yake wannan shine kenan istikhara malami kaga nan kenan koya ma zai yi ba shi ba zai maka ita sai bayani akan salatul kusuf maganar sallah ta kisfewa rana wanda muna cewa kama rana ta kama wata wanda da abin mun san da cewa cewa maganar rana ta kama wata bata taso ba istikhara duka lokacin da ake nafila za ka yi ta duk lokacin da ake nafila dare ko rana nan malamai magabata na saɓan shin so ɗaya za a yi ko so biyu ko so uku shi dai a shar'ance idan kai ɗaya ka ɗauki wasu na ka ba mamaki idan ka kunkoma abinda yake mahimmancin tsaya ka yi ta da gaskiyar magana ita abu ne kake yi in ka yi ga abin da ke cikinta kenan Allah subhanahu wata'ala abin da karanta kana nema ne wannan abin da ka huskanta in al'ummin shari ne ka abin yayi kuma ya hudda ma abin kai ma daga ranka ya bata abin kuma kai kuma ka roki Allah Allah ya kama alherin da inda yake in ya kama alherin kuma ya sa ma ka yarda da shi kenan idan ka kare tunda ka nemi in alkhairi ne tabbata in shari ne lalace yanzu kenan sai ka shiga lamarinka amma ka yi da tsakani da Allah da gaskiya cewa ka yi ne da gaskiya ba domin an ce akwai wanda zai zama shi ya karewa ya kare shi wakin shi ya kare shi wakin shi ya kare kurin shi zai ta ce da Allah sun ce ka da mu kai kai kurin kurin kai da mu kai ne kurin ka haka zaka yi wannan an ce mata fa'ida komai tunda kai kai yanki an tsakaninka da Allah ka ba ka yi tsakanin zuciya daya ka ba Allah zaɓi ne a ce idan ka ƙara irin wani abin kenan abin da ake alherin Allah ta ƙaddara maka in ka ga abin ya yiwu shi kenan abin alheri ne kenan an ba Allah an ba Allah ba ya bata abin ko idan Allah bata abin kaka damu shi kenan tana kai tsakara shi ne magana kenan amma kai tsakani ga Allah kayi ne da niyyar ba Allah zaɓin kada ka ɗauki decision tun kai shi wakin ka ƙare kai kurin yi za'ayi kawai ba ta fa'ida komai kenan kana iya so ɗaya ba kayyade ba ruwa da ta inganta keɓance sura kaza duk nafila karanta fatiha abinda kai na sura kullum shi kenan kuma duk lokacin da ake nafila dare ko rana zaka iya ta wannan kuma me yasa aka ce a tayi kenan mutum bai bai kai maka tsun kenan baka tsun kenan kun yi wani gobe yi kenan wata yana yi tun da ta kenan kan aka ce a tayin ta kenan abin babbar ba fa'ida kenan ba ta ma'ana kenan sai abin da yi sai in kuka yi kuma kullun na dai a zama abin babu limited wannan ce da aka mata ce a samu da iyaka suna ce biyu da daya zuwa uku aka wuce uku allawa alama shi ba da su da ya kai da yau kaza ai kai da kai sallah ba ka annabi salati ba wani ayi magana shi wa annabi salati a cikin addu'a khasa ba ta sallah ba kullum an san abin sananne wa annabi salati yana kawo bude addu'a da karbu wannan kai bayan gama shi ba shi da dama an gama magana shi daban eh wa annabi salati ya cikin abin da ke bude addu'a ya bude kowar sama ta shiga addu'a kana ji ana ce ana ina magana an wani lokaci ya yi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh